أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka darasi na sharhin alfiyatul iraqi na wannan multaka multaka dilabul ilm muna cikin maudu'i wanda ke da alaka da hadisai da sahihai da kuma adadin hadisai sahihai da kuma littattafan da suka sharɗanta mu kansu cewa za su littattafansu hadisai sahihai ne kawai mun zano cewa cikin waɗanda suka azama kansu sharaɗi littafinsu babu hadisi in ba sahihi ba mun faɗi bukhari da muslim yanzu za mu ci gaba da zano sauran waɗanda suka azanta mu sharaɗin hadisinsu littafinsu da siha malam ya ci gaba da can ya karanto maganan malamai da ke cewa cikin littattafan hadisai sun tattara hadisai da hadisai gaba ɗayansu muka faɗa cewa imam imam nawawi ya ce ibn makharam ya ce babu hadisin da ke cikin sahih bukhari abin da ke cikin sahih bukhari da muslim sun tattara hadisai da sahihai banda su ba wani ba wani hadisi sahihi imam nawawi ya ce a'a sai in an hada da littattafai guda biyar an cika sun kai khamsa kenan Bukhari, Muslim, Abi Dawud da Tirmidhi sai Nasa'i. Sai aka maida musu rabi Imam Iraqi yake cewa a'a wannan magana akwai abun lura ciki saboda yake cewa fihi ma fihi lima rawahu Ju'fi ahfazu minhu ushr alf alf to shine mala ya ci gaba nan yake cewa wa allahu arada bitikrari laha wa mawqufun wa fil bukhari أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة الألوف ذكروا وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحيح صححه أو ما مصنف يخص بجمعه نحو بن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على التساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما يليق والبستي يداني الحاكمة زم ممتا بيت وعله وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة الألوف ذكروا وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صح صح صحته ومن مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل وقال انفرد وقال من فرد به به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما yaliku walbusti yudani hakima da wannan ci game da maganganun malamai game da littattafan da ke da hadisai sahihai littattafan da ke hadisai sahihai can wurin mala ya kawo baiti wanda ke cewa fihi ma fihi kenan radi kan magana imam nawawi da kuma maganganun malamai da ke nuna cewa hadisai ga adadinsu shi kuma Bukhari sai ce a'a aina ina har da ce ushuru alfi alfi kenan ya har da ce hadisi dubu ɗari to wannan kalmar da ya ce ya har da ce hadisi dubu ɗari da yake ce a hafazu min ushuru alfi alfa yake ce wa allahu la'allahu kenan arada bitikrari tana yiwa ya har da ce hadisi dubu ɗari har da wanda ake maimaitawa kamar da mun bayani cewa sahih bukhari shi littafin bukhari shi yana mamaita hadisi sannan ana nufi da isnadi hadisi ɗaya sai a samu hanyoyi da dama hadisi ɗaya sai ka same shi da hanya bakwai hanya takwas to wannan hanya takwas amma hadisi ɗaya ne karan kanshi to amma hanyoyin guda nawa ne to wannan takwas ɗin ana ƙilga su hadisi takwas mun fahimta amma matanin hadisin guda nawa ne guda ɗaya ne amma hanyoyin guda takwas to su malaman hadisi suna ƙilga wannan hanyar takwas suna ƙilga ta hadisi takwas mun fahimta saboda kowane hadisi kowane mai littafi yanzu sahih bukhari hanyar shi daban sai zo ce innamal a'malu binniyat muslim hanyar shi daban malaman shi daban sai zo ce ni innamal a'malu binniyat tirmizi hanyar shi daban nasa'i hanyar shi daban duka hanyoyin nan in ka je cikin littafin bukhari me za ka ce ma wannan ce me za ka yi hadisi innamal a'malu binniyat kuma ka je cikin muslim ka kilga shi hadisi to kenan hanyoyin hadisin ko da hadisi ɗayan su suna kilga shi matsayin mai hadisai to shine malaka cewa Allahu ya arada bi tikrari kenan tana yiwa yana nufin cewa hada mammaici da ake yi ya harrace hadisi nawa dubu ɗari to dubu ɗari ɗin nan yana nufin hada wanda yake maimaitawa cikin littafin bukhari nan wurin cikin babu babun harkon littafi ya bude ya rubuta innamal a'malu binniyat can gaba sai kaga babu talaq sai kaga ya rubuta innamal a'malu binniyat yanzu adadin mai lissafu hadisi daya biyu uku in yazo da wancan hadisin baya cewa bare ya tsallake tunda an mamaita shi ta an an faɗe shi ta har shi da kilga na ko kenan yanzu mamaitawa da yake mamaita da yake duk har kilgon shi gaba daya shine yake nufi da nawa dubu ɗari shine malaka cewa Allahu arada bi tikrari tana yiwuwa yana nufi hada wanda ake mamata duka gaba ɗaya sun zama dubu ɗari amma in aka ce aka tace wanda aka wanda ba a mamaita ba duka hadisai shi bai wuce dubu hudu ba mun fahimta amma ya ce dubu ɗari kenan alama hada wanda ake mamaitawa yake cewa laha wanda ake mamaitawa cikin littafin wa mawqufin da mawqufi wanda ba ba musnad bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam magana sahabi sahabi ya ce kaza kaga ai ba magana annabi bace ba me me sunan wannan hadisin mawqufi kenan ana nufin bukhari da yace ya hardace hadisi 100 tana yiwa yana nihi da wanda ake maimaitawa da kuma hadisan da mawqufai ne mun gane shine wa mawqufun wa fil bukhari kaga daga nan an tsaya magana wancan da yake cewa hardace 100 tana yiwa yana nihi da mamaci da kuma hadisin mawqufi sai mala ya ci gaba ke cewa fil bukhari a cikin littafin bukhari arba'atu alafin wal mukarrar hadisi dubu arba'in ne dubu hudu ne hada ma wanda ake maimaitawa wal mukarrar hada wanda ake maimaitawa mun gane shi kuma wal mukarrar fawqa salasatu ulufan zakaru shi kuma wanda aka maimaita daban wanda ba asalin hadisi ba asalin hadisi nawa ne dubu hudu to wanda kuma shi an an ta mamaita irin wannan dai ne aka mamaita shi kuma nawa malaka ta fawqa thalathata urufin zakaru dubu uku fiye da dubu uku abinda suka faɗa dubu uku aka hada da hudu nawa za su bada dubu bakwai kenan mun fahimta da shi kuma ya ce har da ce nawa dubu ɗari yanzu da wanda aka mamaita da wanda na asalin daga dubu bakwai mun fahimta to ina sauran mun fahimta yadda abin yake malaka cewa mun gane yanzu bukhari mun gama da bukhari mu ci gaba cikin littafin malaka cewa duka cikin littafin hadisi na asali usul dubu hudu ne amma har wanda ake mamaitawa dubu bakwai cikin littafin akwai asalin hadisi ya faɗe shi nan kuma gaba in munasaba ta kama kuma ƙara mu mita wannan hadisi sabanin muslim shi baya wannan da ya faɗi hadisi nan to ba za ka taɓa ganin shi ba gaba amma bukhari yana maimaita shi saboda munasaba misali hadisi na innamal a'malu binniyat yana da alaka da niyya ne mun fahimta to duk wani wuri wanda yake da alaka da niyya bukhari ya ga dama sai kawo hadisi mun fahimta amma muslim da ya kawo hadisi tun harko babi mai magana da wannan hadisin to shi ya gama da wannan hadisi mun gane kenan asalin abin da ke ciki dubu hudu in aka hada da wanda ake maimaitawa dukansu wanda aka maimaita din shi kadai ya hi dubu uku kenan dubu bakwai da wani abu duka mun fahimta to shine malik ya ce wa khuz ziyaratu sahihi istunassu in kana so a ƙara muka wani littafin wanda shi ma yana da ya azama kan sharaɗin hadisi sahihi mun gane amma da sharɗi nasu idan mai littafin ya samu kan shi sihatuhu ya samu kan shi ingancin littafin ingancin hadisin mun gane au man sannafa yukhassu ko kuma wanda ya rubuta musannafat shi ma ya rubuta cewa wannan hadisin wannan littafin na rubuta shi ne dan ya zanto sahihi muna gane bi jam'ihi in ya tattara hadisai na hawa ibn hibban zaki misali na farko hadisin ibn littafin ibn hibban cikin littafin hadisi littafin ibn hibban sahihi ibn hibban yana daga cikin hadisai littattafai wanda suka samu kansu sharɗin hadisi sahihi bancin bukhari da muslim mun samu wa ibn hibban malaka cewa ibn khuzaimata da kuma ibn khuzaima wa kal mustadrak da kuma mustadrak lil hakim yanzu an samu littafi bayan ibn hibban malaka cewa ibn khuzaima littafin ibn khuzaima sahih ibn khuzaima mun fahimta wa kal mustadrak kuma mustadrak na imam hakim kenan yanzu cikin littafin da suka samu kansu sharɗin hadisi sahihi ne akwai sahih ibn hibban akwai sahih ibn khuzaima akwai mustadrak na hakim malaka ce ala tasahulin didda an yi soke hakim da sakaci wurin inganta da hadisi wa qala man farada bihi fa zaka hasanu qala wane ne ya magana qala mun turo can harko da inda kaji an ce qala iraki ya ce da kaji an ce qala to ina nufin wa eh qala yana nufin wa ibn salah can farkon sharhi mun ce ya faɗi ya ce in ka ya ce ƙala kaɗai to yana nihi ibn salah in ka ga ya faɗi abu mai magana mai biyu ta siniya yana nihi wa bukhari da muslim to sai ce wa ƙala wa ya ce kenan ibn salah man fara da abin da yake bantu da shi bihi cikin littafin shi na mustadaraka fa za ka hasan to hadisi ne hasan amma hukuncin hadisi hasan mun gane malam yurad bi illa in dai ba a maida mashi illa ba malam yurad bi illa in dai ba a samu illa ba ta sa aka hidda hadisi aka maida shi gefe mun gane ibnu salah yake cewa man farada abinda imam hakim yake banci da shi cikin littafin shi tunda an ce yana saka ciwuri inganta da hadisi to duk abin da yake banci da shi bihi cikin littafin shi ba za ka hasanun hadisi ne hasan malam yurad bi illa in dai ba a maida mashi il in ba samu hadisin yana da illa ba aka maida mai kayan shi mun gane magana ibnu salah malike cewa wal haqu nan kuma magana wace ce iraki mun fahimta mai littafin wannan yake cewa wal haqu magana gaskiya an yi hukam bima a mi hukunci da abin da ya liku abin da ya daidai da shi wal haqu gaskiya magana an yi hukam bima ya liku a mai hukunci da abin da ya daidai da shi duk har yanzu magana wa ake yi mustadaraka na imamu hakim ibn salaha ya ce tunda jama'a sun ce yana da sakaci wurin inganta da hadisi to ya ce da abin da yake bantu da shi wanda sauran ba su rawato shi a mishi hukuncin hadisi hasan in dai ba a mai raddi da illa ba in dai ba a samu illa cikin hadisin ba shi kuma imamu iraki ya ce abin da ke gaskiyar magana a mishi hukunci da abin da ya daidai da shi mun gane na shi ma magana iraki ta ƙare ya ce walbusti yudanil hakima walbusti yudanil hakima imam busti shine ibn husaima ibn ibn hibban ya ce kada ku haɗa shi da hakim ibn husaima ya yi hakim littafin shi ya yi shi karɓuwa ya yi shi komi ya yi shi inganci mun fahimta insha Allah sai mu gaba sai mu yi ci gaba da sauran bayani yanzu mun gane fassarar baitin mu shiga masail a duba akwai baitin da ba a gane ba sai mu shiga masail kenan malam can yayi bayani game da Bukhari da yake cewa wa fihi ma fihi daga cikin maganganun da ake لقول الجعفي أحفظ منه عشر آلاف عشر ألف ألفا magana wancan baiti da muka karanta shine malik ke cewa wa Allahu arada tikrari yana nufin hadisan shi da in aka tattara tare da wanda aka mammaita gaba daya yana nufin ya hardace dubu ɗari Imam Bukhari ya hardace dubu ɗari to yana nufin da mammaici an rawaito Imam Ahmad shi kuma ya hardace hadisi miliyan guda ɗaya Imam Ahmad ya hardace hadisi miliyan ɗaya shi kuma ɗalibin shi ya hardace nawa dubu ɗari in aka ce malami ya hardace hadisi mai adadi to ana nufi isnadin isnadin ba hadisi matanan hadisi ba mu yanzu da sai in dauki 40 hadisi matani ne kadai in hardace sai in ce na hardace hadisi 40 in dauko bulugul maram matani ne kadai in ce na hardace hadisi kaza to su ba haka bane ba hadisi daga isnadin shi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hardace shi gaba daya to yanzu ne ya hardace hadisi mun fahimta hadisi daya sai kuma ya nemo na isnadin daban cikin wani littafin ya haddace shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddace hadisi biyu haka imam ahmad ya haddace hadisi miliyan guda mun gane kamar yadda malaman sira suka faɗa shi kuma imam bukhari ya haddace hadisi dubu ɗari kamar yadda ya faɗa ya ce a hafazu minhu ushuru alfi alfin mun fahimta to kenan ana nufi da wanda ake maimaitawa da kuma isnadi kawai mun fahimta lahawa mawqufin da kuma mawqufi wanda ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam magana sahabbai da sauransu duka ana nufin haka hada dubu ɗari bukhari har da ce malaka cewa wa fil bukhari cikin littafin bukhari wa fil bukhari cikin littafin bukhari hadisan da ke akwai musnada wanda aka shingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu dubu dubu hudu ne mun fahimta hadisi dubu hudu ne hadisai usul na asali mun gane sannan kuma wanda aka mamaita wal mukarrar su kuma sun hi dubu uku kenan da wanda aka mamaita din da asalin littafin gaba ɗaya dubu bakwai da wani abu mun fahimta wasu malaman nan magana maganganu sun wasu malaman suke ci a dubu tara da wani abu amma yanzu ga dai imamu iraki ya gaya mana cewa dubu hudu ne asalin hadisai wanda aka yi mamaici dubu uku ne da wani abu fauka salasatu awras kenan abin da ya fi dubu uku cikin abin da aka faɗa abin da suka faɗa kenan kaga dalilin imamu iraki haka ya faɗa haka imamu sakhawi da ya zo sharhi haka ya faɗa mun fahimta to da wurin mun gama da sahih bukhari da muslim yanzu za mu ɗauki sabon littattafai wanda sun azama kansu sharɗin cewa hadisansu littafansu hadisai sahihai ne ya ce wa ku ziyada in kana so ka anshi ƙarin hadisai littattafai wanda suka azama kansu shar'i na sahiha na, na inganci is tunassu cikin littafan da aka inganta aka zaɓa aka nuna cewa wannan hadisai sahihai ne wannan littafan masu su sun samu kansu sharɗin siha ko kuma a samu wani musannif wanda shi ma ya keɓe kan shi yana cewa hadisin shi sahihi ne na farko daga cikinsu ibn khuzaima ibn khuzaima shine abubakar bin muhammad bin ishaq an-nisaburi wanda ake malakabi da al-busti Busti wani gari ne a yanzu zaman da ake yana ƙasa Afghanistan, a garin da Ibn Khuzaima ya yi rayuwa. Kenan Abubakar asalin sunan shi Abubakar bin Muhammad bin Ishaq annai saburi. Wannan bawan Allah ya samu littafin shi sharaɗin siha, littafin shi ba ya sa hadisi sai hadisi ingantacce. Amma kama manta kowane malami yana sa hadisi yana cewa hadisi sahihi ne abin da ya inganta gare shi cikin binciken da ya yi mun fahimta an samu wani zo daga baya ya bincike ya ga cewa kai ka ce sahihi ne to wani hadisin da ifi ne to ni sahihi ne waje na saboda shar'in da na aza ya cika kai kuma shar'in da ka aza bai cika ba mun fahimta ya aza ma kanshi shar'in hadisi sahihi ibn hibban mun fahimta kuma ibn hibban ɗalibin ibn khuzaima ne ɗalibin ibn khuzaima ne idan ibn hibban ya azama kanshi sharadin hadisi sahihi ne sai dai shi ibn hibban baya bambantawa tsakanin hadisi sahihi da hasan shi sahihi da hasan duk wajen shi sahihi mun fahimta sabanin imam al-bukhari da muslim hadisi ingantacce wanda ya aza sharadin sahihi guda biyar da muka zano mun fahimta shi kuma hasan bai cika wancan sharadin ba shi yasa aka kira shi da hasan mun fahimta to shi ibn hibban baya bambantawa dukkan su eh, da Hassan da sahihi duk sunansu sahihi wajen shi mun fahimta sannan kuma ibn Hibban yana daga cikin abin da aka soke shi cewa yana ta sahulanci amma wurin jarhi kuma yana da tsanani wurin jarhi yana da tsanani yana da littafi bangaren jarh wa ta'dil amma wurin abin nan jarhi yana da tsanani yana da littafi wanda ake cewa as-siqat wanda ya zano malamai ingantattu ya ware su ya suna musu as-siqat libin hibban ya sami suna as-siqat mun fahimta duk malamin da ka gani wanda ingantacce ne wajen shi ya dauki sunan siqa sai kawo shi na kuma ya tarjama shi duk littafin duk malamin da siqa ne a wajen shi sai ya kawo shi ya rubuta shi wajen shi haka malami na gaba ibnu khuzaima shi ma ya azama kanshi sharadin hadisi sahihi za ya saya a cikin littafin shi ibnu khuzaima eh shi malamin Imam Ibn Hibban ne sannan Ibn Khuzaima kuma ɗalibin Imam Bukhari ne yayi karatu wurin Imam Bukhari Ibn Khuzaima sai dai malamai sun rawato ce akwai wasu hadisai wanda kuma Imam Bukhari yayi ya rawato shi wajen shi mun fahimta kenan ruwaya malami ya rawato ga ɗalibi ɗalibi ya rawato ga malami amma shi ɗalibin wane ne ɗalibin Imam Bukhari ne ko da akwai wasu hadisan da kai baka san su ka zo waje na ka koye su to amma dai ni dai ɗalibinka ne wurinka ne karatu mun fahimta mun fahimta ibnu khuzaima ɗalibin imam bukhari ne kuma malamin ibn hibban ne mun fahimta sai dai ibnu khuzaima ana mishi laƙabi da imamul a'imma shine shugaban malamai a zamanin shi saboda taharri da ke gare yana kiyaye hadisi ibnu khuzaima akwai wani usulubi da yake da shi wanda shi kadai yake da shi cikin sauran malamai wanda ba mai shi sai shi kadai in zano isnadi yana shakku gare shi sai ya rubuta cewa in saha in isnadin ya inganta kenan shi da yanzu bai bambance ba bai yin bai jazum ya ce hadisin ingantacce ne a ce yake in ya inganta sabanin sauran malaman kawai in na bayyana gare ni sahihi ne kawai sun ce sahihi ne amma ibn kuzaima sai yayi tirshiya ya ce in ya inganta to hadisi ne ingantacce in ya inganta kaga da sharadi in ya inganta mun fahimta kuma ibn Khuzaima akwai cikin cikin usulubin da ya kebanti da shi idan ya gamu da malami wanda ya bincike bai samu jarhin shi ba ko ta'dili bai bai hitar da hadisin shi ko da hadisi ingantacce ne shi dai ta wajen shi bai hitar da hadisin shi saboda me shi dai a bayyane ya bincike bai samu malamin nan babu jarhin shi babu ta'dilin shi ba amma ibn Hibban shi kawai sai nuna cewa babu matsala sai dauke shi kaga tasahulin da ibn Hibban yayi ta yadda Ibn Khuzaima bai yi wannan ba Ibn Khuzaima in ya gamu da malami wanda ba a samu jarhin shi ko ta'dili yana tsayawa ne bai rubuta shi cikin littafin shi amma Ibn Hibban yana rubuta shi dalibin shi ne duk abin da ya zidda shi sai zai kwashe rubuta cikin littafin shi mun fahimta Ibn Khuzaima ana mishi laqabi da Imam al-A'imma shugaban malamai sai na gaba shine Mustadrak Mustadrak shine littafin Imam Imam Hakim mustadrak littafi ne wanda mai shi ke rubutawa game da ya zo ya kamar misali in kai tambaya me ake nufi da mustadrak me ake ne da mustadrak littafi ne wanda mai shi ke rubutawa ya bi ɗaya bayan ɗaya ya yi bincike ga wani littafi cikin littafin hadisi abinda ya cika sharadi na wannan malamin shi bai rubuta shi ga littafin shi to kai sai ka zo ka rubuta shi mun fahimta kamar Imam Hakim yayi istidraki ne ga Sahih Bukhari da Muslim hadisan da ingantattu ne sun cika sharadin Bukhari da Muslim amma Bukhari da Muslim su rubuta su cikin littafin su ba shi sai ya tattaro su gaba ɗaya sai sai zo hada su cikin littafin shi ya samu suna mustadrak mun fahimta hadisai ne wanda ingantattu ne akan sharadin da bukhari ya aza akan sharadin da muslim ya aza sun cika sharadi amma me yasa bukhari bai rubuta su cikin littafin shi ba saboda wani sababi daban me yasa muslim bai sa cikin littafin shi ba saboda wani sababi daban shi sai zo tattaro wani hadisan sai ya sa cikin wani littafin ya samu shi mustadrak ashe littafin hadisan da ke cikin mustadrak hadisan wane ne bukhari da muslim ne waɗanda suka cika sharɗin Bukhari da Muslim amma ba su sa cikin littafin su ba dan ka azidda su shi Imam Hakim sai zo ya dauko shi ya sa cikin littafin shi ya samu su mustadrak to malam ke cewa an soke shi da sakaci wurin ingantar da hadisi imam hakim yana cikin malaman da aka soke su da tasahuli mun fahimta yana tasahuli wurin ingantar da hadisi ɗaya daga cikin malaman masu sharhin alfiyat iraki suke imam sakawi yake cewa an samu imam hakim wasu hadisan ma maudu'ai ne kaga aka ce hadisi maudu'i hadisi ne na ƙarya to amma dukan su ya inganta su saboda shi a bangaren shi ingantattu ne mun fahimta amma hadisin da ya kai matsayin a ce mai maudu'i ba ta hanyar da zaka inganta shi ko ba haka bane ba to amma an mushi uzuri ɗaya daga cikin malamai sun rubuta uzuri game da Imam Hakim mun fahimta cewa ya rubuta littafin nan ƙarshe ƙarshen rayuwar shi lokacin da ya tsufa kenan ka gano za a yi ta gamuwa da abubuwan da shara ce mun fahimta haka akwai wani malami ana ce mishi abdulgani ya tattara a zamanin imamu hakim a zamanin shi akai wani malami abdulgani ya tattaro hadisai da dama wanda cin gyara ne ga littafin shi cin gyaran ya ci gyaran hakim ga littafin shi ya rubuta kuma ya aika ma imamu hakim imamu hakim ya ansa ya karanta malamai ɗalibai suna tunanin zai maido mishi da raddi na yi rubutu na yi ƙoƙari ka zo ka ɓata min littafi ya yi tunanin ɗalibai sun tunanin zai mai da mai da raddi amma sai rubuto mai kalma ta godiya da yabo da ƙoƙarin da ya hayya gano kusakuran da ni ban gano su ba mun fahimta to kaga haka wannan shine amana ta ilimi ina cikin kuskure na yi abu kaza to idan ka gano ka bi hanya ta usulubi mai kyau ya rubuta risala kusakuran da aka yi cikin littafin mustadrak ya yi risala sai aika ma imamu hakim shi kuma imamu hakim ya domin shi da ansa ya yi godiya irin kawo mini kokari da ka gano wasu kusakurai na wanda bin san da su yanzu ka gyara mun mun fahimta shi ne malaka cewa kala man fara da bihi zaka da abun da imamu hakim imamu hakim yake banta da shi cikin littafin shanin mustadrak duk da an ce yana da tasahuli yana da sakaci wurin inganta da hadisi to in ya keɓanta da shi a mashi hukuncin hadisi hasan a mashi hukunci da hadisi hasan malami raddi bi illa in dai ba a riga aka mai raddi da illa ba in dai ba a samu hadisi mai illa ba in illa ta bayyana karara to wannan babu wani magana ta sahulanci mun fahimta malamai ke cewa ibn salah yayi wannan magana ne saboda shi a tsarin ibn salah zamanin shi da yayi lokacin ingantar da hadisi ko raunar da shi ya wuce mafi tasihi wa tad'if mun fahimta kenan yanzu ni ba ni iya cewa hadisi ingantacce ne a zamanin ibnu salah sai dai ka yi ma hadisin hukunci akan abin da kai ya bayyana gare ka mun gane imam iraqi yake cewa wal haqu an yuhkam bima yaliqu abin da ya kamata a mashi hukunci da abin da ya daidai shi inda ifi ne da ifi ne kawai ba sai ba a cewa ayi kullun gora ake cewa komi gaba ɗaya a ce duka hadisin da ke cikin shi kawai a ce mai hadisi hasan a'a kowane hadisi a shi dalla dalla wanda ke da inganci a ce wannan ingantacce ne wanda ba da inganci a ce wannan ba da inganci da ifi a ce mai da ifi hasan a ce mai hasan sahihi a ce mai sahihi shi a ra'ayin imamul iraki shi kuma a ra'ayin ibn ibn salah in dai hadisin nan ya keɓantu da shi shi kadai to a mai hukunci hadisi hasan mun fahimta to ka kowane ne da da irin adalcin da zai ma imam al-hakim ibn salah adalcin da yake ganin za a mai tunda dai hadisan nan sun cika sharadi na na bukhari da muslim to kuma shi hukuncin hadisi hasan didda akwai tasahulanci cikin ingancin hadisan mun fahimta shi kuma iraki yana ganin ta a'a a duba dalla dalla a duba kowane ne a mai hukunci bakin abin da ya cancanta da shi mun fahimta wal busti al busti shine imam ibn hibban ba a hada su da imam hakim duk da shi ma yana da tasahulancin daban amma tasahulancin shi ba iri ɗaya yake ba da na na imamu hakim shine malam ke sai ya nuna bambanci di yadda ibn hibban littafin shi ake ganin cewa akwai tasahulanci to bai kai hakim ba hakim shi wannan jama'a da dama sun istidraki gare shi game da tasahulancin shi sabanin ibn hibban mun fahimta na'am kenan a duba in akwai abin da ba a gane ba ai tambaya Na'am. Na'am. Yanzu da littafin shi ya rubuta dubu bakwai na'am.
sauran eh, ɗaruruwan cikin wani ɗan da ta bai sa su ko ina ba ba sa ko ina ba yana cikin farauta da ta malami da maso da yawa za na harnace hadisi amma wani hadisin da ifi ne na harnace shi amma hadisi da ifi ne dan da inda na game da shi na san wani hadisin da ifi ne amma aka tambaye ni hadisai nawa na harnace zan kilga da shi ko ban kilga ba zan kilga da shi mun fahimta sannan kuma akwai wanda ya harnace su sun cika sharɗin shi amma bai rubuta su cikin littafin shi ba imamu hakim da ya zo sai sai me sai ya rubuta su suna daga cikin wanda ya harnace ko ba suke ma'ana wanda ya tsaya ya tace ya yarda da su kawai manta ɗaya daga cikin tarajim ɗin bukhari yana cewa in ya samu littafi in ya in za rubuta shi cikin littafi sai ya raka a guda biyar istikhara ya tabbatar da zuciyar shi ta natsu da wannan littafi- hadisin ya rubuta shi kenan kaga wanda za a tacewa suna da yawa mun fahimta adadin abin da ka harnace da yawa yanzu aka tambaye ka nassi nassi wanda da ka harnace suna da yawa amma yanzu ka tashi rubuta littafin ka karanta tacewa da za ka yi ‘yan kaɗan ne za ka rubuta cikin littafinka saboda ingancin wasu saboda rashin ingancin wasu mun fahimta na subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum